bayan gaisuwa ta addinin musulunci ina kowa da komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau goma sha takwas ko ga watan sha'aba lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma yau bakwai ne ga watan biyu lissafin miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci na Imam Malik unguwar Makarahu ta cikin garin Azare jihar Bauchi domin ci gaba da darasin da muke cikin littafin Mukhtasar al-Kaba'ir na Imam Zahabi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi muna nan shafi na arba'in da shida tsakiyar shafi gaba ta arba'in da bakwai yadda malam ya ce taswiru zawatil arwa hotuna ma'abota rayuka wato hukuncin hoto zana hoto ko sassaka hoto hoton abin da yake da rai عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Mas'udin yaddar Allah madaukaki ta tabbata a gare shi yace qala sallallahu alaihi wa sallam yace inna ashaddu an-nasi azaban inda Allah yawm al-qiyamah al-musawwirun mafiya tsananin azaba wanda za a cikin mutanen da za a tsananta musu azaba gobe kiyama su ne masu suranta kotuna masu suranta kotuna rawahul bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi wa qala sallallahu alaihi wa sallam bazza Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace إن الذين يصنعون هذه السور يؤذبون يوم القيامة waɗanda suke san'anta waɗannan surori na kotuna suke sassaƙa su ko suke fafake su ko suke rarakewa to za a azabtar da su yawon alƙiyama ranar tashin alƙiyama yuqalu lahum za a ce da su ahayu ma khalaqatum ku raya abin da kuka halitta. Allah ne ce da su ko mala'iku za su ce da su ku raya abin da kuka halitta. Rawawar Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari da Muslim, da ma wasansu suka fitar da wannan hadisi. Wa an Aisha ta radiyallahu anha qalat Hadisi daga Aisha yardar Allah madaukaki ta tabbata a gare ta tace. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بكرام فيه تماثيل manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakin Aisha to bangon ɗakin ta sai ta sitirce shi da wani labule labulen da yake akwai hoto a jikinsa falamma ra'ahu hatakahu da ya gan shi sai ya keta shi. Wata lawana waje a fuskarsa ta sanja, ana ganewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi fushi ta fuskarsa. Wa ƙala ya Aisha tu, maza Allah ya ce ya ke Aisha, a shaddun nasa azaban yau malƙiyama, allazi na yi na bi halƙin lahi ta'ala. Mutanen da aka fi tsananta musu azaba ranar tashin alkiyama, su ne waɗanda suke koyon halittar Allah maɗaukaki, suke zanawa ko suke sassaƙawa ko suke fafakewa ko rarake. Ƙalat Aisha, wa ƙafa anahu, wa ƙafa anahu, Aisha ta ce sai muka yayyanka wannan labulan. wusadatan aw wusadatayn muka mai shi fulo daya ko fulo biyu hoton sai aka tsaga shi in an tsaga shi to ya fita a shakalin hoto ko zane to sai ta tsaga labulan ta mai shi fulo ɗaya ko fulo biyu ta yi fulo da shi maimakon yana an yi an rataye shi ana kallonsa kamar illajimen da ake yi kamar masu motoci da suke zana hoton wasu abubuwa duka su ake a saita tunaninsu in za su zana hoto to kar su zana hoton abu mai rai amma ba laifi don sun zana hoton bishiya hoton wani dutse hoton wani abu ne da ba shi da rai eh kaga wani sai zana hoton kare ce kama shi bule ko ya zana hoton mutum ko ya zana hoton wani abu ya ce mala'ika ne yana da fuka-fukai da sauransu to duk wannan ko barewa ko gada duk ba za a zana ba saboda duka suna da rai ballantana kuma ka sassaka hoton mutum kai mutum mutumi duka wannan haramun ne gobe kiyama wanda yake wannan to kai mai zane sai ka je ka gyara karka yadda a baka zanen abu mai rai ka zana sai ka gaya musu wanda suka zo sai ka ce to fa ba kyau karka ce a sana'ar ka ce da ita kake ci abinci to ka tsaya akan gaskiya da kuma yadda shari'a take so sai ka ga Allah ya ci yadda kai gaba sai ga kuma baka rasa abin da zaka ci ba Allah ya datar da mu wa qala sallallahu alaihi wa sallam kullu musawwirin fin nari yuj'alu lahu kullu bi kulli suratin sawwaraha nafsun wa tu'adhabu fi jahannama to kaje wani bala'i annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wani mai mai zana wani hoto to yana cikin wuta duk hoton da ya zana za a sanya masa rai, a busa masa rai, ya ringa azabtar da kai mai zanen a cikin wutar jahannama. Ka shirya? Ka yadda da haka? Sau da haka, in dai baka yadda ba to sai ka daina zana hoto wanda yake akwai rai a jikin wannan mai hoton. Amma ba laifi don ka zana wani abu na daban. kamar yadda za mu ji. Ƙalibin Abbasin, Abdullahi ɗan Abbas, tarjamanin Ƙur'an, Hibrul Umma ko Habarul Umma, babban malami a cikin wannan al'umma, Abdullahi ɗan Abbas. In ana maganar tafsiri in aka ce ma Abdullahi bin Mas'udin sai a ce ma Abdullahi ɗan Abbas. Shi Abdullahi ɗan Mas'ud babba ne a cikin malami ne a cikin sahabbai. wata rana yake cewa babu wata sura a cikin aya a cikin alkur'ani ya ce face na san inda aka saukar da ita kuma na san sababin da ya sa aka saukar da ita ya ce da na san wani da ya fi ni sanin littafin Allah da na taka na je na koyo a wajensa Abdullahi dan Mas'ud babban malami ne a cikin wannan al'umma da ya ga mu'jiza ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiwo a bayan gari yunwa ta kama manzo Allah da Abu Bakrin suka fita bayan gari suna neman yami za su ci da ikon Allah sai suka ga Abdullahi dan Mas'ud yana kiwo sai suka matsa kusa da shi suka ce taimaka musu su dan tatsi nono mana su sha sai ce wallahi waɗannan dabbobin kiwo aka bani ba na bane amma ga tawashin ramamiya ba ta da komai ba ta da hansa manzo Allah ya ce to kawo taka da manzo Allah ya shafa hantsar ya addu'a sai hantsar ta cika sallallahu alaihi wasallam suka tasu nonon suka sha suka bashi saura ma sun yi gaba sai ce kai wannan fa ba banza ba sai ya bi su ya ce me sha'anin ku ina so ku koya ma sai manzo Allah ya ce lalle wannan yaron mai ilimi ne eh har ya gane akwai wani abu kuma shi amintacce ne kaga tun kafin ya musulunta amintacce ne ɗabi'a ce mai kyau to kuma da ya zo ya musulunta sai gashi ya tara ilimi mai yawa har manzo Allah ya ce a koyi karatun alkur'ani a wajensa a koyi karatun alkur'ani a wajen Abdullahi dan Mas'udin ya irga mutane hudu da Salim Maula Abu Hudhaifa da sauran wasu to kaga Qur'anin ma ta ruwayoyi yazo manzo Allah ya koya Abdullahi dan Mas'udin ya koya wasu Salim bin Maula Abu Hudhaifa ya koya wasu Ubay bin Ka'ab ya koya wasu Abu Musa al-Ash'ari ya koya wa duk sahabbai su kuma suka koya wa tabi'ai su kuma suka koya wa tabi'ut tabi'un atba'u waye har zuwa yau dudar waya ake yi sai wani yazo ya ce maka hadisan nan kaf ba ruwanka da su kala kato to qur'anin fa shi ta yaya yazo kai da ka haddace qur'anin ka yadda da shi daga bakin annabi ka ji Qur'ani ina dai daga bakin malamin ka ne malamin ka ina daga bakin malamin sa yaji malamin sa daga bakin malamin sa yaji har aka je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka hadisan sa ke in ka ce ba za ka bauta wa Allah da hadisai ba Qur'anin ma sai ka ajiye shi ba ka yarda da shi ba saboda shi ma da ruwaya ya zo mutawatira to haka hadisan ma akwai mutawatirai akwai ahad kuma akwai ingantattu wanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka abdullahi dan abbas daga baya shi ma shakundum ne ya yi karatu daga baya sai ake ganin ma kamar ya wuce kowa shi kadai jami'a ne shi kadai gayya ne in an zo ana karatun hadisi sai ka ce ya kwarewa ta wajen in an dawo shi'ir waƙoƙi adabi sai ka ce ya ƙware ta wajen. Gurup gurup ake zuwa ana ɗaukan karatu wajensa waɗannan su zo su fita tun daga safe har dare. Aikin kenan. To Abdullahi dan Abbas ibn Ammi Rasulillah yake cewa in kunta la budda fa'ilan in ya kasance ba makawa sai ka zana hoto fasna ash-shajara to ka zana hoton bishiya wa malla ruha fihi da duk abin da babu rai a cikinsa to ku masu zane a tisan masu zazzana abubuwa wanda kuka ɗauki zane sana'a to sai ku kiyaye in ba kwa so ku ci wuta ku shiga jahannama a azabtar da ku da wannan abin da kuke zanawa sai ku kauce wa zana duk wani abu mai rai amma za ka keɓance wajen karantarwa ana so a zana maka hoton mutum don a labelin ɗinsa don a nuna maka waccar gabar a nuna maka yaya za ka gyara wannan gabar dabta to wannan kaga za a keɓance saboda koya ake so a yi don a gyara wani abu a ceci rayukan mutane ko mai tiyata a zana cikin timbi a zana ina ne a zana ina ne yadda za ka gane ga komai ga inda yake to wannan karantarwa ne saboda a ceci rayukan mutane wannan ba za ka sa shi cikin zunubi ba amma wanda suke zanawa a gidaje a ofis a signboard da sauransu a katangu a makarantu to dole a nisanci zana abubuwa masu rai akwai masu zana alfabet din nan gabaki ɗayansu a ko apple sai a zana apple b ko bal sai a zana bal ballo da sauransu tun an zo c kar a zana cat sai a zana wani abu wanda ba cat din ba sai a nemo wani abu mai suna da cat din sai a zana To haka sai a kaucewa wancan azabtarwa, amma in ba haka ba, to kana cikin hatsari, kaga kenan dole sai ka an seta ma tunani ka gane mi za ka zana me ba za ka yi ba, saboda ma farrafana fil kitabi min shay. babu abin da aka aka bari ba a yi bayaninsa ba a cikin alkur'ani komai sai da aka yi bayani filla filla daki daki to an yi bayanin wasu a dunkule waɗansu bayanan kuma hadisai ne suke bayyana su suke fitowa da su fili wasu hadisai ne suke toge waɗansu hukunce-hukuncen to dole sai ka yi ilimin hadisi ka haɗa da alkur'ani da sauran ilmoma ilimi wanda malama suke karantarwa sai kuma ka samu yadda za ka bauta wa Allah to wannan asar na ibn mas'ud na ibn abbas rawahu imam muslim fi sahihihi imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa tadullu jami'i hadhihi al-ahadith duka waɗannan hadisan suna nuna cewa alam taharimu suwar haramcin zana hotuna zawatil arwah waɗanda suke da rayuka min bani adam hoton ɗan adam a ce za a zana hoton ɗan adam dogon yaro ko a ce wannan wani soja ne ko a ce wannan wani jarumi ne duka ba za a zana ba awul haiwanat ko kuma dabbobi a zana hoton dabbobi masu rai duk ba ba za a yi ba awul hasharat ko ƙwari ƙwari ma ƙwaro wanda yake da rai ba za ka zana ba shi ma in ka zana za a jefa ka cikin wutar jahannama a sanya masa rai ya ringa azabtar da kai da wannan hoton faran da ka zana. To ka gane hatsarin da kake shiga ciki kai mai zane, ka tuba ka daina ka dawo, kai zane irin na sunna, kai zane irin yadda musulunci yake so. Wa gairi da wasunsu, mimma fihi ruhun wanda akwai rai a jikinsa, sawa'un kana lahu dhillun aw laysa lahu dhillun. Mala yace daidai ne wannan hoton yana da inuwa ko bai da inuwa wa sawa'un daidai ne kanat maqbu'a wanda aka dabba'a ne a madaba'a aw marsuma ko wanda aka zana shi ne da abin zane aw mahfura ko wanda aka fafake shi ne aka rarake aw manhuta ko wanda aka sassake ne aka sassaka shi ba ana sassaka turmi da suwaye ba wannan duka abu ne mai kyau ne sana'a mai kyau da tabarya da suwaye amma ka sassaka hoton mutum ko ka sassaka hoton wani abu mai rai to za a busa masa rai gobe kiyama a cikin wata jahannama ya ringa azabtar da kai da wannan aw masbuba bi qawali ko wanda aka kera shi da moli an mola shi sai aka kera shi da moli abin da ake molawa ghalib suke fada awalib da moli aka kera shi da moli aw bi ayi shaklin kana ko da wani tsari ne aka yi shi amma alladhina yaquluna inna at-tahrim huwa lit-tamathil al-mujassama amma wanda suke cewa haramcin wai ya takaita ne kadai ga mutum mutumi wanda yake da jiki allati laha dhillun wanda yake da inuwa fa da'awahum batila wannan da'awarsu ba gaskiya bane li'anna aisha radiyallahu anha taqulu fi hadithiha al-madhkur anifan hadis aisha yadda Allah tabbata gare tana fara cikin hadisin ta da muka ambata yanzu yanzu nan ba da dadewa ba faƙaƙa'anahu sai muka yayyanka shi, wisadatan au wisadace ne muka mai shi kulo ɗaya ko kulo biyu. Fahal ya tasawwaru ahadun istaran bi ƙaɓa'in wa ya amalu wisadatan au wisadace ne ya kunu tamathil au alaihi tamathilul mujassama to tambaya mala yake. yanzu irin wannan labulan da aka yayyanka shi aka kakkatsa shi aka me aka yi masa aiki aka me shi kulo ɗaya ko kulo biyu shi din wannan mutum mutumi ne ko kuma hoto ne da ka gan shi da gangar jiki kaga ai zane ne kawai wal wajibu alal muslim wajibi akan musulmi Allah yubadila fi awamirillahi wa rasuli kada yayi wasa ya sakaci da umarni na Allah ma da umarni umarce umarce na Allah da na manzansa wa alaihi an yaqul yana kansa yace sami'ina wa ata'na mun ji mun bi kama kana yafalu sahaba kamar yadda sahabbai suke aikatawa kada ka ce sami'ina wa asaina kamar yadda yahudawa suke cewa a ka ce sami'ina wa ata'na mun ji mun bi wa yastaslimu li nususi shar'i su sallama wa nassoshi na shari'a su mi kauya walau lam ya'lamu al-hikma min at-tahrim ko baka san hikimar da yasa aka haramta ba in Allah ya haramta abu ko ka san hikimar ko baka san hikimar ba yi kokari ka aikai aiki da shi saboda lalle tabbas ba akwai hikima su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai umarni ne ko hani daga Allah ko manzansa ba sa tambaya kawai aiwatarwa suke yi to haka ake son duk wani musulmi ya kasance wa nahanu abidullah tabaraka wa ta'ala mu dukkan mu bayin Allah ne wanda albarkokinsa suka waita kuma ya daukaka wallahu ya hadisu fi amrihi ma yasha Allah yana farar da abin da ya so cikin al'amarinsa fa yajibu alal muslim ya wajaba akan musulmi Allah ya hatafaza fi baitihi bi suwarin zawatil arwah kar ya kiyaye kar ya bar wani hoto a gidansa wanda yake ma'abota rayuka likai la yakunu zalika sababan fi imtina'il mala'ikatu min dukhuli baitihi saboda kada hakan ya kasance dalili ko sababi da zai sa mala'iku ba za su shiga gidanka ba. In kana rataye hoto wanda yake amma abocin rai, to, a fili ka rataye shi kai enlargement ɗinsa, ko a zana maka, ko a sassaƙa ma, to, in dai kana barin wannan, bala'iku ba za su shigo ɗakinka ba. gidanka ba qala sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaika baitan fihi kalbun wala suwa wala taswir mala'iku ba za su shiga gidan da yake akwai kare ba ko kuma akwai hotuna indai akwai kare a gidan domin wata rana manzo Allah sun yi alƙawari da mala'ika Jibril zai zo sai mala'ikan bai zo ba ya ga bai zo ba To sai suka haɗu bayan ya fito sai ce, To ai kayan alkawari za ka zo jiya, sai ce, Ai na zo, sai samu akwai wani kare ɗan ƙarami na Hassan da yake wasa da shi a gida. Mu mala'iku ba ma shiga gidan da yake akwai kare ko koto. Maza Allah ya sa aka bincika aka fitar da wannan kara. Aka bincika aka fitar da wannan kara. sai dai wanda aka yi exceptional aka toge kare ne na gadi ko kuma kare ne na gidan gona ko kare ne na farauta ba farautar sha'awa ba farautar cin abinci farautar neman abinci to yanzu farautar da suke yi ta sha'awa ce ko ta jarunta ko ta neman cin abinci eh saboda haka sai wadda shari'a ta yadda amma in ba haka ba ka ajiye kare a gidanka kai mai dawa ne kawai kana sha'awar kare to kullum za a cire maka ladanka ƙirafi guda yaya misalin ƙirafi yake shine kamar girman dutsen ohudu tarin girman dutsen Uhudu na lada za a cire a cikin ayyukanka kullum. Ga cutar da mutane da kake yi, kare ya haushi ya tsorata mutum, haka kawai ya zo wucewa, ka ka cutar da shi, sai an biya wannan cutar tsoratar wanda ka masa. Aka ce wa tahwifihi fi gairi haƙƙin shari'i a cikin ahalar. da tsoratar da mutum ba tare da haƙƙin shari'a ba, haka kawai ka tsoratar da mutum, to sai an biya shi gobe ka san gobe kiyama ba a kara gobe kiyama ba a kara duk hakkin mutum da yake wuyanka wallahi ba zai ma daga ma kafa ba ko mahaifiyarka ce ba ta daga ma kafa ba ba za ma ka yadda ku haɗu da ita ba goban kar ma ta ce ɗana ka ɗan taimaka min da lada ka ba za ta yadda ku haɗu ba kai ma in ka ganta nokewa za ka yi ba za ka yadda ka haɗu da ita ba to ballantana kuma wani ya ta cutar da kai dole tattarawa za ka yi don kai ma ka samu ka tsallake don goban nan ido sai ya raina fata mutumin kirki ma sai ya gacce anya ba zai sha saboda matakan tsaro da suke lahira da irin yadda lahira take mutane sun dauka lahira wasa ne shi yasa kaga mutane suna ta kokuwan neman mulki ba su san mulki ba ba su san hakkin al'umma ba ba su sani ba sai ta alƙawura na ƙarya ba za su cika ba su ta abin da suka ga dama su danna kowa suna ga cewa suna da fawa akwai ranar da Allah zai ce limanil mulku li yawma yawa ke da mulki muga ta fawa kowa gwargwadon mulkin sa yaji sauran Allah ya tsaya ya gyara abin da zai iya gyarawa Allah madaukakin sarki ya datar da mu wannan hadisi na cewa mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai hoto ko kare, Imam al-Bukhari ya fitar da shi. Kuma ina ga nan ne gabar da za mu tsaya, in Allah ya kai wani satin sai mu dora a wata gaba. Allah madaukakin sarki ya isar da mu Ramadana. Allah madaukakin sarki ya isar da mu Ramadana. Allah madaukakin sarki ya samu dace. da yawa wasu suna ta tambayoyi kan cewa yaya in sha'aban ya kai rabi za ana azumi duk wanda ya saba yin azuminsa na litinin da alhamis zai yi azuminsa wannan watan ma maza Allah yana yawaita azumi a cikinsa ya ce wata ne da yake tsakanin rajab da sha'aban yan gargajiya suna suna darajanta watan rajab suna ta ibada in sha'aban ya zo sai su sallah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata ne da yake tsakanin Rajab da Sha'ban mutane suna gafala ba su ayyukan alkhairi kuma a watan ne ake tafiya da ayyukan bayi na shekara ana fayilin din ayyukan bayi na shekara sai a kai shi ga Allah madaukakin sarki to manzo Allah yana so a tafi da ayyukansa akwai azumi da yawa a ciki saboda ladansa babu laifi ka yawaita azumi a wannan watan a sauran waɗannan kwanakin inda ya rage kamar saura kwana uku to nan ne zai iya kasancewa hani ne na haramci subhanaka allahumma wa bihamdik wa alaikum na'am na to mas'ala ce wacce take da malama suka tattauna da yawa a kai sai an yi ta bayanai wasu suna ɗan togewa mun gane ko da yawa kuma suna rusawa to abinda da ya fi kubuta shine mutum kar ya yi wannan shi ya fi ai ba lallai sai ka yi hoto man za ka yi graduation za ka iya rubuta compliment din haka da bayanan da sunanka dai wanda ya san ka ya san ka ba sai an manna hoto ba yawa kalandar ma za a iya yin ta ba tare da an yi hoto ba yawa to dai kuce kaucewa wannan din shine gaskiya ya fi maslaha akan yinsa yawa sai dai kawai wanda malama suke ba da uzuri kamar fasfot za ka tafi aikin hajji sai an ce sai kan ga fasfot takwas ko kaza ko kuma wani abin da ya kama da wannan wannan larura ce za a iya yi amma sabanin wannan kauce masa shi ya fi wallahu ta'ala alam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم